بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar uku ga watan safar shekarar hijira dubu da ɗari hudu da arba'in da takwas daidai da sha takwas ga watan julai 2026 wannan shine darasi na ɗari da uku cikin jiran darussa daga littafin as-sunna wallafar al-imamu abubakar ibn abi asim wanda ya rasu ɗari biyu da tamanin da shida da bakwai afon bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malam yace babu قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا أبو بكر ابن سالم ابن عبد الله بن عمر عن سالم بن عبد الله عن أبيه wannan isnadin da muka ji kenan daga Abubakar ibn Salim daga baban shi Salim dan Abdullahi daga baban shi shi kuma Abdullahi dan Umar kenan kaga ba iya cewa Abubakar ibn Salim an abihi an jaddi an Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace ra'aytu fi an-nawmi ka'anni anza'u bidalwi bidalwin bidalwi bakaratin na ganna a mafarki kamar ina jan ruwa da guga ta fatar raƙuma budurwa ita ce bakaratin ala qalibin daga wata babbar rijiya aka ce qalib rijiya mai zafi da take da ruwa da yawa fa jaa abubakar sai ga abubakar ya zo fa naza'a zanuban aw zanubain sai ya ja ruwa guga ɗaya ko biyu fana za'a na za'an da'ifan sai ya ja ruwa da rauni a cikin jan wallahu ya bufiro da Allah ya gafarta masa sun maja a umaru sai ga umar ya zo ibn al-khattabi fastasta ya shayar ya nemi ya shayar da ruwan yana ɗiba ruwan fastahalat garban sai gugar ta koma wata ƙatotuwa falam ara abkariyan ban taɓa ganin wani shugaba minan nasi cikin mutane ya firi wanda yake jan ruwa fariyahu ko fariyahu da ana karanta haka kamar yadda nau yake cewa lugatani sahihatani ya ce harsuna ne guda biyu ingantattu ya ce wa an karal khalilu a shadda amma khalil ya ce ka a ce fariyahu sai ce wa huwa ba'ifun ya ce huwa ba'ifu haka nau ya fada cikin sharhin muslim to ya furi faryahu ko fariyahu wanda yake ɗiban ruwa irin nasa hattara wan nasa hattara wan nasu afwan har mutane suka sha rawa anan wato suka koshi daga arrayyu wa darabu bil aqd suka suka suka suka yi rumfuna a gefe al'aqal shine wato farfajiyar da ke bakin rijiyar ko wani waje makamanta haka suka suka suka samuri suna hutawa wannan hadisi cikin yana cikin wato dalailun nubuwa wato abubuwan da suke tabbatar da aranta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun fada cewa wannan hadisi Bukhari da Muslim sun ruwaito shi da sauran malamai daga sabon zamu tsantsanta a cikin hadisi na farko shine mafarkin annabawa annabawa suna mafarki Allah yana gwada musu abubuwa mafarki ɗaya daga cikin hanyar wahayi ne gare su Allah ya wahayi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa da yawa ta hanyar mafarki ya wahayi ga Nabi Ibrahim ta hanyar mafarki ko qadiyar qadiyar inni ara fil manami anni arbahuk haka nan kalli qadiyar annabi Yusuf alaihi salam inni ra'aitu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal qamara ra'aituhum bi sajidi haka nan qadiyar kiran sallah wasu ne ma cikin sahabbai Abdullahi dan Umar sorry Umar dan Khattab da waninsa suka gani a cikin mafarki hakanan kabiyar auren sayyidatina a a a Aisha radiyallahu anha annabi yace wuri tuki fil manami an zo mini dake a cikin mafarki da yawa abubuwa suna suna nan da yawa a cikin a cikin a cikin karatu shi yasa zaka ga cikin sahih bukhari akwai hadisi akwai akwai kitabu ta'abirir ruqya littafi guda kitabu na fasara mafarki ibnu fudi Allah ya gafarta mai yana yana cewa yana daga cikin ilmomi da mutane suka yi wasa da su ba su damu da su ba a yanzu kuma hawa sai yan yan barna iya suka dauka da jimawa ina jin lokacin corona ne ko mun taɓa yin wasu karatuttuka akan mafarki wasu wasu karatuttuka haka suna nan za a iya samun su a cikin social media to annabi sallallahu alaihi wasallama ya mafarki kuma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama farkin shi gaskiya ne wani farkin yakan zo ya buƙaci fassara wani kuma shi da kanshi a fassare yake yanzu kamar wannan kaga yana da buƙatar fassara a wasu wuraren nabi ya ce ya ganshi yana jan ruwa da katuwar guga ishara zuwa ga muhimmancin yadda ruwa yake ga rayuwa haka shugabanci yake ga rayuwa waja'alna minal ma'i kulli shay'in hayy daka aka ambaci ruwa jagora kamar mai ba mutane ruwa ne wato mai kama musu duk abin da ke da muhimmanci a rayuwarsu sannan kuma nuni zuwa ga shi yake tashi ya aiki tukuru wajen samu da abubuwa ba wai tsaya gefe ce a ja ruwa ba Allah nabi ne da kanshi yake ja matsayin shi na shugaba sannan nuni zuwa ga cewa bayansa sai na bakar shine shugaba a bayan shi da nuni zuwa ga cewa sai na bakar a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi shekaru marasa yawa shine guga ɗaya ko biyu shekara ba zai daɗe ba sannan kuma ba zai samu damammakin yin abubuwan da mulkin nashi zai yi ƙarfi ba bai samu damar yin futuhat ba ya shagaltu da yaƙi da ahlul ridda ya shagaltu da jam'ul qur'an ya shagaltu da sannan kuma kafin a ankara shekara biyu kawai sai Allah ya bai rasuwa shine ma'anar cewa fa naza'a naza'an da'ifan malamai suka ce isharatan ila qasr khilafatihi karancin lokacin halifancinsa sannan wa wa wa wa shughlihi bi ahli ridda anil futuhat ya shagaltu da waɗannan da suke ridda bai samu halin yin abin nan futuhat ba wa ajli mautihi da kuma gaggawar da mutuwa ta masa ba wai shine rauni ne dan wasu hasan dauke da suka ce wannan cewa Umar ya fi shi falala ba haka ba Annabi ya ce wallahu yaghfiru lahu Allah ya gafarta masa yanzu nan wato abinda ake nufi shine wato ishara ila ya kusa mutuwa ba wai yin hakan laifi ne ba kamar yadda zaka ce Allah ya ji kanwana ba dan ya mutu ai kaga kana nufin wato kana mai fatan alheri to shine na annabi ya faɗi wannan dan ya nuna cewa Abubakar shi ma fa yana kusa da mutuwa ya da haka ya tantata mashi hadda Allah ya ji rai ba wai dan saboda wannan ayyukan da ya akwai kurakurai a cikin su da za a yi mashi gafara bisa kamar yadda muka sha faɗa kullun jama'a fassara hadisai ba na yin tagajar tagajar ba wannan fasarorin duka da muke ɗaukowa daga malamai muka ɗauko su ba namu bane amma mutum ya zo karanta hadisi kawai ya dinga mai ya dinga mai yankan rake yana daddatsawa iya sarran sai yanda wancan sa masa sakan da yake da ire-iren sa sannan kuma ya mai mutane ilzami cewa wai dole abu wannan fasara ita ce fasara ka duba ga shashanci fa da zalunci jama'a yanzu kwanan nan yake cewa wai su asha kadin nan masu masu yin da'awa wai su daina daukan bible suna fassarawa suna ma suna ma kristoci kutse saboda shi dan uwansa ne su kristocin to lazumin wannan shi ma sai a ce to kuma sai ka dauka hadisi kana fasarawa dan kaniyanka me ya hada ka da hadisi daɗin bai da hankali ba jama'a ba yi da hankali in ba dan Najeriya ƙasa ce da take ita ma ba ta da hankali ba kamata ba wannan mutum yana yana fitowa cikin jama'a yana faɗa abin da ya ga dama wai wai masu zuwa suna musuluntar da kafirai su shiga da su musulunci wai kai kana da'awa kai musulmi ne bin Qur'ani wai su kake wa su kake wa wai wai ta kake ta iya kafar su kake nuna cewa wai abin da suke yi ba mai kyau bane musuluntar da kafirai jama'a ko duk za a daina duk abin da ake yi a ce kowa ya rufe makarantarsa a ce ana ganin an karantar da musulmai iya abin da ya kamata kowa ya sani da haka an hana karatu a Najeriya misali a ce za ka yi ga wannan wasu situation din to ya ko za a ba masu zuwa su musar da kafin su shigo da su musulunci babu wanda yake aikin da yake nasu da gaba in har za ka yi ma wani gibda to kai musu wanda wanda Allah zai ba su dama ya ba su hikima da basira da juriyar shiga da fita na su je gun maguzawa da kiristoci da mushrikai su tallata musu addinin Allah kuma Allah ya taimake su mutanen su shiga addinin nan za ga wani tsoho ya wuce shekara ɗari amma ya shiga addinin Allah abin ba karama aiki bane jama'a ba karama aiki lada bane suke amma saboda shi matsiyaci ne wai yana jin haushin sai yana jin takeicin su har yana fitowa yana musu magana banza to shine irin wannan ba a fassara hadisai da ka ana fassara su ne da fassarar malamai masana summa ja'a umar ibn al-khattab fastasqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana cikin haka sai kuma ga umar ya zo wato zamanin halifancin abubakar ya wuce kenan sai ga umar fastasqa sai ya kama aikin ba mutane ruwa yana ta shayar da mutane fastahalat gharban sai gugar sai ta juya ta zama katuwa wato da gugar ita ce ita ce geographical location na musulunci karama ne makka ba'if madina da abin da yake kewaye da su da umar ya zo sai ta zama katuwa wato sai ya faɗaɗa daular musulunci kenan aka ci iraki aka ci misra aka ci sham aka ci kaza aka ci kaza kuma mun gane shine ma'anar fastahalat garban ta kuma katuwar guga nabi ya ce falam ara abqariyan ban taɓa ganin shugaba minan nasu cikin mutane yafri wanda yake ɗiba ruwa firyahu irin ɗiban umar ba hatta rawan nasu sai da kowa ya sha ya ƙoshi wato shine za a waye gari mutane za su zama ba su da wata bukata kamar da Aisha take cewa zamanin Umar za a kawo mana kuɗi a bamu ba mu kashe na jiya ba a kawo wasu zamanin Umar ana yawo ana neman ina masu matsaloli su zo a biya musu ba wanda zai zo a ce gafa dukiya nan ta zo an ajiye a zo a ba mutane ba wanda zai zo shine kowa ya sha ya koshi kowa ya ci ya sha duk daɗin abincin ka baka jewa bai baka sha'awa to Umar Allah zai bashi wannan damar al'umma sai sun ji daɗi yace wa darabu bil atani hasu kuma masu kwakwanta a cikin rumfunan su kawai suna hutawa kawai suna jiran ta Allah ta kasance ba su da wani matsala inda ka sayar mutum ya zama hamshaki ya tara kuɗi ɗin nan kawai koma kullum da ya masu da ya fito kawai a kujera kofar gida kawai yana kallon talakawa suna wucewa yana yana tsantsantar dabino yana ci yana shan shayi yana yana kallon mutane uku ahu ba haka da masu kuɗi suke ba lokacin da duniya ta ji kwanci da haka mutane suke da sun samu kuɗi yawon da suke bukata sai su dakata da jarabar neman kuɗi yanzu ko ƙarshen duniya ne kusa da alkiyama ne ba wanda ya kai masu kuɗi neman kuɗi yanzu daga cikin alamun tashin alkiyama da suka bayyana yanzu ƙarar jama'a shine yadda mata suka bazama neman duniya ko kun lura da 'yan kasuwa mata sun fi yawa mafi yawan 'yan kasuwa yanzu mata ne da a kudu ake ganin wannan kudin ka je Lagos ko Fatakwal ko Abeokuta zai ga kasuwa cike da mata har mahuta za ka ga mata ne da masu kira da da 'yan kayi nayi duka mata ne amma yanzu ga mata ma wadda 'yan kasuwa ne duk ga sanan da shaguna ga sanan da da da businesses su ne zuwa kasuwar ƙauye su ne sai da gwanjo su ne sai da manja su ne kai haddillancin gidaje da mata suna yi da motoci da da abin nan to ya wuce wannan ma irin wannan da ake cewa online online vendors na duka mata ne su suke sai da atamfa su suke sai da abinci su suke sai da takalma su suke sai da fridge su suke sai da huluna ma yanzu mata sun shiga siyarwa da zuma da da rukuya da kayan mata da jigida komai su suke siyarwa duk inda ka waiga mata ne kawai yan kasuwa kuma ana ganin wannan wai normal ne normal ne ake gani saboda gaba ɗaya kwakwalen mutane sun gama toshewa gaba ɗaya fala haula wala quwwata illa billah sannan maza kuma wasu sun koma kawai irin yanda kabilu din suke kowa wai ya zama cima zaune mutum yana zaune mace tana ci da shi ya zama lusari akwai irin da yawa mazan da irin waɗannan shashashan ne mu da muka san maza yayin mu da kakanninmu abinda muka sani shine aiki suke kwazo suke tashi suke su nemo noma kiwo kasuwa aikin gwamnati kwadago sana'a hannu to daga nan ne suka rike kawama ta iyalansu amma duk mutumin da ya sake ya bari mata suka zama su suke shiga da fita suke kawo kudin da za a sai abinci suke siyan kayan gida suke biya ma yara kudin makaranta su suke yin komai shi kuma yana zaune yana kallo ko yayi luzin wannan darajar ko wallahi ko tabi'a ce mata kai ta maka rashin mutunci wata rana ba yadda za a yi ka dinga maka wannan hidindimu kuma ka dauka shikenan kuma duk dokar da ka faɗa wai tafi da abin da kace kuma ai akwai abin da kai baka sama ka faɗa ba kai ma ba za ka ma fara faɗi ba sai dai kai ce to sai abin da hajiya ta ce ka zama kanin hajiya lusari kawai Allah ya kyauta to cikin alamun tashin alkiyama ne mutane za su ba zama neman kuɗi ga baki ɗaya har sai ya zama mutane ba su da wani abu a gabansu da suke gani mai daraja an banda kuɗi kamar da kake gani da su yanzu duk wata daraja tana komawa ne zuwa ga kuɗi kawai idan mutum yana da kuɗi to to komai zai iya yi in kuka lura da sarakuna da shugabanni class ɗinsu daban da na masu kuɗi social class ɗinsu amma yanzu sun haɗe in dai kana da kuɗi to kana shiga cikin waɗannan mutane za su hulɗa da kai da ba a ba mutum ya komin kudin shi sai dan sarki ne in yar sarauta ce kudin ka bai sai sa a baka yar sarauta ba da amma idan kana da kudi zaka iya auren kanwa sarkin kowane gari ma ko yar shi in dai kana da kudi kuma kai ma sai a ma sarauta a ce sunan ka dan kaza din garin dan zaki kiro sarauta ko babu ita a cikin littafi zaki kiro a baka yanzu a kirkiro wani wani suna kawai kai ma a sama a ce kai ne dan kaza din garin ga mutum bai ba iya rauni ba bai iya hawa doki ba bai iya kanta na sarautar ba haka dai haka za a ta fama da shi haye koya Allah ya kyauta wallahu musa mu kuma cikin karatu me ma ya kawo shi ne wannan yawa wato yadda Umar dan Khattab ya fada da gwamnatin musulunci ko ya amfanar da mutane wannan kuma yana nuna cewa wato ashe aikin alkhairi ire-iren waɗannan su ne ma'aunin gane shugabanni na gari waɗanda amfaninsu zai game mutane wanda za su sauƙa wa mutane rayuwa wanda mutane za su samu abin da ya kamata har su koma suna hutawa shine ma wani shugabanci na gari wanda su umar suka yi Allah ya ƙara masa yadda amma sarawa shugabanni za su sa mutane cikin halin tasku da halin haƙula'i su sa mutane cikin tsoro da fitina waɗannan ba shugabanni ne na ƙwarai ba Allah ka yaye mana su Allah ka canza mana zuwa mafi alkhairi wannan hadisi ne sahihi kamar da muka ambata قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شبا كنا قال حدثنا علي بن مسهر وأم محمد بن عمرو بن القمة كنا عن أبي سلمة عن أبي هريرة أبو سلمة بن عبد الرحمن يتي أبو هريرة يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زال الله يتي بينما أنا أسقي على بئر ina shayarwa ina ta shayar da mutane akan wata wata rijiya a mafarki irja abnu abi quhafa sai ga abubakar fa naza dhanuban aw dhanubayn ya ansa ya ja guga ɗaya ko biyu ya ce fihi ma ba'afu da rauni cikin janna shi wallahu ya gafiru lau sun maja umaru fa naza'a umar ya zo ya ta jan ruwa hatta stahalat fi yadihi garban ta zama katuwar guga a hannunsa wadda raban nasu bi aqal mutane suka bubbuga ainihin wato suka suka buga numfuna al'aqal shine gefe gefen idan akwai rijiyar da ake shan ruwa za ga gefe galibi abin nan ne makwantar raƙuma ne shinge ne shi ake ce ma akan ko suka bi suka buga abin nan wuraren hutawa rumfuna a wajen sata hutawa ba su kama ra'aitu abqariyan yafri firya lafazin abqari haka ake karanta shi abqariyun haka ce abqariyul qaumi sayyiduhum wa qawiyuhum shugaba mai ƙarfi al-imam al-farabi yana cewa al-abqari الرجل الذي ليس فوقه شيء shine wanda yake sama da kowa ya zo a cikin alkur'ani gashi nan muttakkina ala ruf ala rafrafin menene khudrin wa abqariyyin hisa suna kishin gida ko akan wato wasu shimfudu koraye wa abqariyyin to anan ma'anar shi masu kwalliya kala daban-daban irin kulle da ake wa carpet ko da duma ka gan shi multicolor ya ba da shawarar da ake sakawa a tsakankanin falulluka na masu kuɗi din nan ko wurare irinsu shi ne abukari za ga ai yana da ban sha'awa to shi ne ma'anarsa abukari yin hisa na fata mun gane wannan riwaya ita ce riwayan al'imamu abubakar ibn abi shaiba da ahmad ibn hanbal وحدثنا عمرو بن عثمان عمرو بن عثمان بن سعيد الحمصي من شاجر رواية سابعة قال حدثنا محمد بن حرب محمد بن حرب عن الزبيدي wannan nuska ce sananniya a goma da hadisi nuska ce wato hadisai ne tarin hadisai masu yawa da aka ruwaito da Muhammad ibn Harbin yake ruwaitowa daga Az-Zabidi Zabidi sunan shi Muhammad ibn al-Walid Az-Zabidi to idan aka ce Muhammad ibn Harb a cikin riwaya mu kiyaye mutane ne daban-daban kamar yadda wancan Amr ibn Uthman in kun tuna baya mun ambata cewa Amr ibn Uthman a cikin riwaya mutane ne daban-daban akwai Amr ibn Uthman ibn Qambar Amr ibn Uthman ibn Qambar shine wanda aka fi da suna Sibawahi kenan Sibawahi na Nahwu akwai Amr ibn Uthman ibn Affan ad-Dibaj kenan al-mulaqab bid-Dibaj jikan sayyidina Uthman akwai shi kuma wannan Amr ibn Usmana ibn Sa'id al-Himsi akwai amr bin usman wani daban da ake ce mishi amr bin usman bin hani'in akwai kuma amr bin usman ibnu abil ja'd ibnu abil ja'd to haka nan ma in aka ce muhammad ibnu harbin akwai muhammad ibnu harbin ibnu kharban alwasiti yana da hadisi a cikin bukhari da abu dawud da muslim akwai muhammad ibnu harbin al-khawlani shi ake wa lakabi da al-abrash al-abrash akwai muhammad ibnu harb ibnu abi ausin al-buhli al-kufi dan uwan wannan shine dan uwan simak ibnu harbin shine Muhammad ibn Aus az-Zuhri dan uwan Simak ibn Harb ah so wannan da muke magana anan shine Muhammad ibn Harb mai riwaya daga daga ainihin Muhammad ibn Walid yake da nuska daga gare shi an az-Zuhri daga Zuhri an Sa'id ibn Musayyib anna Abu Hurairah ta kala kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace bainama ana na'imun ina cikin bacci ra'aituni ala qalibin alaiha dalwar sai na gan gan wata rijiya wata ke da katuwar guga fana za'atu min ha ma sha Allah sai na sa guga ta na sa gugar na ɗebo ruwa iya abin da Allah ya so thumma akhadha ibn abi quhafa sana bakar ya dauka fana za'a min ha dhanuban aw dhanubaini ya ja guga ɗaya ko biyu wa fi nazhihi da'afun wa liyaghfir Allah lahu thumma istahalat ad-dalwu gharban sannan ta juya ta zama katuwar guga fa akhadha Umar bin Khattab falam ara abqariyan minan nas yafri faryaw farya Umar bin Khattab ban taba ganin wanda yake wato shayar da mutane irin na Umar ba hatta daraban nasu bi atani har sai da mutane suka samu ri suka kwanta suna hutawa saboda komai ya ishe su komai ya samu wannan ita ce riwaya Imam nasai a cikin Al-Kubra isa da tabbatacce ne wa da sanabun kasif in shajin sha baya قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان صالح بن كيسان المدني ابو محمد مولى عثمان بن عفان كنا عن عن ابن شهاب الزهري كنا عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ورواه عقيل ايضا wannan ya kawo mishi mutaba ne wannan wannan wannan riwaya tana cikin bukhari da muslim yana nufin aqil wato aqil daga ibnu shahab shi ma ya ruwaito ta aqil yayi ma salih ibn kaisan mutaba وحدثنا محمد بن مسكين محمد بن مسكين ابن نميلة اليماني shi ma mun sha jin hadisin shi a baya cikin malaman wannan malami shi kuma yace haddathana sa'id ibn al-hakam shine sa'id ibn abi maryam qala haddathana muhammad ibn ja'far shine gundar kenan qala haddathana wannan shine hadisin da muke isharar da cewa zai maimaita shi lamba 150 kun ganta qala haddathana sharik ibn abdullah ibn abi namr عن سعيد بن المسيب عن أبي موسى الأشعري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط من حوائط المدينة لحاجته نبي يافتا cikin zuwa zuwa wata wata gona daga gonakin Madina don wata bukatarsa wa kharajtu fi athari sai na busawunsa falamma dakhala al-ha'ita jalastu ala babi da ya shiga cikin kuma sai na zauna a bakin kofa fakultu sai na ce la'akunan na liyauma bawwa ba rasulullah sallallahu alaihi wasallam zan zama bawwa shine wato maga kofa kenan ko mai ba da izinin a shigo kamar wani pa kenan haka walam ya aburni ba nan bane ya san wani yana nuna da sabai suke kula da bukatun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai ya saka su wannan yana nuna wato cikin ladabin ilimi shine kulawa da bukatun malamanmu ba sai abin da suka fara ba ko abin da za mu gane malam wani na da bukata iri kaza ko liman wani ko dan uwa wani na da bukata iri kaza ba sai an jira ya ya maganta ba sai ai masa fa dhahaba annabi sallallahu alaihi wasallam fa qada hajata nabi je bukatunsa sun majalasa ala quffil bi'il sai zauna a bakin a gabar wato rijiya ya sa kafar shi a cikin rijiya kamar irin rijiya tana da ɗan slab haka ko ne gini da aka mata sai zauna a kai sai kafar shi tana ciki faka shafa an sa kai har ya fito da ƙwaurinsa guda biyu wadallahu ma fil bi'ri ya zira su cikin rijiya faja abubakar ya sta'azinu alaihi da ya dukula sai ga abubakar ya yana neman umarni yana neman izinin shiga fa qultu kama anta hatta asta'din lak ce ka tsaya nan inda kake sai na je na nemi izini wato gudan mutum ana ganin shi wani babba sai na bakar babba ne a watan da manzo Allah sai ya bada dama cewa a shigo kuma kama ake bance yake to kowaye sai an nemi izini sannan a ce shi shikenan annabi sai na bakar ya tsaya abu Musa ya tafi ya je ga manzo Allah sai ya sa fajitu ila annabi sallallahu alaihi wasallama fa qultu ya nabi Allah Abu Bakar yasta'dinu alayka nace mishi ya manzo Allah ga sayyidina Abu Bakar abokinka yana neman izini fa qala idan lahu bashiru bil janna yace ka ce ya shigo kuma ka ce masa dan aljanna ne fa dakhala wa jalasa ala yamini rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai ya shigo sai ya samu wuri ya zauna a daman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa kashafa an saqaihi wa dallahu ma fil bayt shi ma yayi irin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi thumma jaa umaru fa qultu kama anta nace umar kai ma makana ka tsaya nan hatta asta'dinu rasulullahi sallallahu alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zan je ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala an-nabi alaihi salam sai annabi ya ce idan lahu mashru bil janna kace umar ya shigo shi ma kace masa dan aljanna ne faja'a fajalasa an yasari nabi sallallahu alaihi wasallam sai dai zauna a hagun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun sa annaba a tsakiya ki wa kashafa an saqai shi ma ya bude kaurunansa wadallahu ma fi bilbil ya sanya su a cikin rijiya famtala al-quffu falam yakun fihi majlis to yanzu baki rijiya ya cika babu wanda ya kara zama baki rijiya ya cika mutum uku sun zauna faɗinta babu inda wani zai iya ƙara zama sun maja a usmanu sai ga usmanu ya rufe ƙultu sai na ce kama anta hatta a sta'adina laka mu kula da wancan magana za mu dawo kanta ka tsaya nan ina zuwa faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallama idan la wa bashirhu bil jannati ma'aha bala'un yusibuhu ka ce ya shigo ka gaya mishi cewa ɗan aljanna ne amma fa zai shiga jarabawa da yawa wani abu da zamu lura anan shine shiga bala'i da jarabar rayuwa bai nufin Allah baya san ka ta yi wani gagarumin na aljanna ne kai baka sani ba amma dan adam saboda ujila sai dinga ganin to shi me sa Allah zai mai haka wannan haka wani ya ce mace shi wallahi jaraba da yake ciki ya rasa kanta abubuwa sarkin ke ce mishi yace kuma gashi ka ta malam gurgudu bana wasa da sallah ga azumin nafila duk ayyukan alheri ina yi ce to ai shi sama Allah yake maka jarabawa al-anbiya wa ashaddun nasi bala'an thumma al-amthal fal amthal shi yana ganin kamar wannan irin tunanin arna ne wani lokaci shi zai dinga riya maka to to baka shi ka ta sallaba kuma ba Allah ya baka kana cikin ja'iba sauraka sayyidina Usman jarabawa da ya shiga ƙarin dauka ce gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jarabawa da ya shiga ƙarin dauka ce gare shi sayyidina yusuf alaihi salam sayyidina ayyub alaihi salam duka annabawa gurgudan wahalar da suka sha da jarabawa wanda suka shiga sai Allah ya daukaka ambaton su haka annabi ibrahim sai Allah ya ce waja'alna alaihi fil akhirin sa ambatan shi ya zubi ya wanzu haka annabi nuhu da gurgudan wahalar da annabawan Allah suka sha gurgudan dokar da Allah yake basu saboda haka annabi ce a gaya masa zai shiga bala'i fadakala falam yajid ma'ahum majlisan da ya shigo babu wurin zama fatahawwala hatta jalasa muqabilahum sai ya koma gefe ya zauna a roje yana fuskantar su ala shafatin bi'ir a gefen rijiya kusa da gefen rijiya waka shafa an saƙaihi wa dallahu ma fil bi'ir shi ma ya ainihin wato buɗe ƙorinsa ya saka su cikin rijiya wato ta ɗayan gefen inda ba kusa da su ba gefe daban to wannan abin da ya faru sai ibn musaibi ke cewa fa awwaltu zalika quburahum sai wannan ya mun kama da yadda kaburburan suke annabi ya rasu inda ya buɗe kafa shi ne sa rijiya kamar kabarin shi kenan sai abubakar a daman shi sai umar a hagun shi su uku ne suka a cikin a cikin inda kabarin annabi ke ɗakin aisha ko daga na ɗakin ya ci gaba za a iya sa wani zaka da usman ya rasu ba a sashi a wajen sai aka sashi a ina a baki'a muqabilahum baki'a ga ta ga ga ga ga ga ga kubbar inda kabarin annabi yake a Madina ko sallallahu alaihi wasallam kamar kai ka fita daga masallacin ne tashi nan haka nan wajen dara hadis din nan wato suna kallon juna ga wanda ya san wajen kowa ma ya san wajen ai tun da ana gani a cibi ba sai ka je ba so sai sai ce wannan zaman da suka yi sai na sai na fassara shi da cewa haka za Allah ya nuna musu yadda za su zauna a cikin kaburburan su salawatullahi wa salamuhu ala nabiyhi wa radiyallahu anhum ajma'in yace annabiyu wa abubakarin wa umaru su ukun nan a kabari guda qala alqabi malan alqali shi dai shi ibnu abi asim shine malan alqali din ko yace laysa fi isnadihi illa thiqa wannan isnadin babu kowa a cikin shi sai amintattun mutane قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا حمزة ابن عبد الله الثقفي أبو عمارة حدثنا عثمان بن موسى أبو أمر ابن عثمان الذي كان قاد البصرة قال حدثني عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوب في التوراة مكتوب ملعون من لعن كبيره يعني أميره ووليه wannan riwaya daga Muhammad ibn Bakkar Muhammad ibn Bakkar in an ambaci haka mutane ne guda uku mashahurai akwai Muhammad ibn Bakkar ibn Bilal al-Amili wannan yana daga cikin masu riwaya cikin kutubul arba Abu Dawud da Tirmidhi da Sa'id ibn Majah akwai Muhammad ibn Bakkar ibn Rayyan al-Hashimi Muhammad ibn Bakkar ibn Rayyan al-Hashimi wannan yana hadisi a cikin Muslim da al-Kutubul Arba'a akwai kuma Muhammad ibn Bakkar ibn Zubair as-Sirafi mutumin Basra to wannan shine mai wannan hadisin shi kuma Muslim ya fitar da hadisin sa da Abu Dawud shine malamin Hamza ibn Abdullah as-Saqafi wannan Hamza ibn Abdullah as-Saqafi ba a san waye shi ba ba san tarjumar sa ba wasu kuma suka ce a'a sananne ne Hamza ibn Abdullahi Sakafi Abu Umara wallahu alam sai ce daga malam Usman dan Musa Abu Amr dan Usman wanda ya taba kasancewa alƙalin Basara gari san mutanen Basara ne ke wannan daga Ata to shi ma wannan Usman wannan alƙalin shi ma ba a gane waye shi ba shi ne malamin ya san da waye ke amma mutane malaman hadisi sun kasa gane waye duk da wannan lissafin da ya wani dan wani dan wani alƙalin gari kaza to hadisin da aka ce annabi ya ce rubutacce ne a cikin at-taura ma'anar rubutacce maktubun ko dai ya zama da an saddara shi ko kuma maktubun ma'anar shi doka ce a cikin at-taura so kitab na zuwa da ma'anan doka kamar yadda yanka karanta wannan sura da Allah yake cewa wa katabna alaihim fiha ai wa hakamna alaihim fiha eh haka nan a a shine ma'anar shi wa hakamna alaihim fiha shine ma'anar kataba mun hukunta a cikin littafin su to haka nan ma maktubun hukuntaccen abu ne a cikin at-taura mal'unun man la'ana kabiru kabirahu wanda ya tsine ma wani babba to shine tsinanne ya'ani amirahu wa waliyo wanda ya zagi shugabansa ko majibincin al'amarinsa ma'ana shugabanni da sarakuna da malamai da, da masu faɗa aji da iyaye da dattawa duk waɗannan rukunin mutanen babu mai tsine musu sai tsinanne mutumin kirki ba ya tsine musu haka duk wanda kaje yana musamman ne social media din da suka mai da abun ba wani abu mai nauyi ba duk girman mutum da darajar saka ya gano wani makaskanci wani wanda inda ba da social media ba da za a ma a ji labarin ma yana existing a duniyar nan amma zai bude baki ya tsine ma wani mutumin kirki wani mutum mai daraja to wannan a irin wannan hali sai dai a yi ta la haula wala quwwata illa billah yanayi ne mummuna yanayin da za a ce makaskanta suna iya buɗe baki su ci mutuncin masu mutunci sannan kuma ƙasar tun da an ce ƙasar ‘yanci ce babu abin da za a yi wannan abin takaici ne abin kuka ne Allah ubangiji ya kyauta alhalin abin da aka sani a da shi ne duk mutumin da yake da shekaru ya girma ko baka san shi ba wajibi ne ka girma shi ka mutunta shi in za ka yi magana da shi ma sai daga ce baba duk sa'an babanka sunan shi baba mu haka muka sani haka nan duk mutum mai farfara yana cikin dokokin musulunci shine ikramu kulli bi shaybin wa sahibul qur'an girmama duk wani mai farfara da kuma malami shine sahibul qur'an don haka ce yanzu jama'a malamai ba su da wannan mutuncin ba su da wannan alfarman wai in dai suka faɗi abin da ya saba wa ra'ayin mutane wai sai mutanen su fito su gangan ko su ta tsinuwa suna Allah ya isa suna cin mutunci fala haula wala quwwata illa billah jama'a ya kamata mu gyara halayen mu ya kamata mu iya bakunan mu ya kamata mu san mutuncin kanmu kullu abin da nakan ce shine jalu su waɗannan malaman da yake zagi wanda su suna da tarihi mai kyau na mutunci su masu zagin su da ba su da tarihi mai kyau sun girma su ya za su da na bayan su girma in yanzu mutanen kirki da Allah ya jarabta da mutanen banza suna zagin su to mutanen banza kuma da bai Allah da jarabce su Allah kada ya sani Allah ya kyauta wannan hadisi duk da dai bai inganta ba amma dai ma'anar shi tabbatacciya ce babu mai zagin mutanen kirki sai mutumin banza babu mai la'antar shugabanni da malamai da dattawa da iyaye da masu mutunci a cikin mutane sai dai in dama shi la'anan ne Allah ka tsare mu daga la'anta قال حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد قال حدثنا عن حسين بن قيس حسين بن قيس متروك عن إكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعمل عاملا على قوم duk wanda ya ɗauki wani mutum ya ba shi muƙami wa fi tilkal isabati man huwa arba lillahi minhu ya zama a cikin kuma wannan dangin mutane cikin wannan gangankon mutane za a ba da muƙami a cikin wasu mutane sai aka ba wa ne kuma akwai wanda ya fi cancanta sawa'un limanci ne shugaban sojoji ne shugaban 'yan sanda ne shugaban likitoci ne shugaban jami'a ne kwamishina ne kowane irin mukami za a bayar ga wanda ya cancanta sai aka ki sai aka ba wani wanda bai cancanta ba ya ce faƙad khana Allah ya ha'inci Allah wa khana rasulullah ya ha'inci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa khana jami'al muslimina ya ha'inci musulmi wato irin wannan nepotism din da ake da irin wannan favoritism san kai da san zuciya duk wani mukami yanzu ko dai a siyar it goes to the highest bidder wanda ya fi kowa kudi wanda ya fi kowa zai iya siya ko kuma a ba wani wanda wani ya tsaya mai a ce candidate ɗin wane ne da a iya siyasa aikin wannan amma yanzu kowane irin mukami aikin asibiti ne aikin karantarwa ne aikin karota ne aikin civil defense ne aikin ballantana ko masu gwabin nan irin nnn kaza irin rrr kaza irin wuraren nan masu masu gwabi na inda ake tattalin arziki wurin kuɗi da mai da da sauran inda ake juya ƙasa to nan fa ba ma kowa da ya san wani ba sai in wanda ka sani din isasshe ne ma tukuna sannan za a baka aiki a wuri kaza a wuri kaza ko a wuri kaza ba tare da an duba iyawa ko cancanta ba muna magana da wani mutum babban ma'aikaci ne a babban bankin ƙasa yana lamentin irin matsalolin da suka shiga sakamakon wani da aka yi a baya wani emefiele da ake ce mishi kawai da ya dinga raba appointment da kasa ana raba abincin walima haka ya dinga raba mutane ana raba abincin walima ba duk wanda ka gani kawai ba shi lafiya ba duk wanda ya tsaya wajen sanar shi da farar riga kawai aka miƙa mashi ta kawai din shi gaba to haka yi dinga raba wa manyan nan da ƴaƴansu da matansu da da surukansu appointments iri daban-daban kasan bankin ƙasa yana daga cikin wurare da ake tabbatar da discipline a wajen aiki ana tantance aiki yadda ya kamata yadda ka san gidan soja ji ga wanda Allah ya da aka musu ba abin da ya dame su yaro ma zai ne kawai fakin ɗin ƙatotuwar motarsa ya zo da ƙatuwar waisa ta wajen miliyan biyar kawai zauna ya saka mashi akan benci kawai ya sa wifi na ofis kawai ci gaba da kallon fim ba abin da ya dame shi in ka mai magana kuma yana da wani babba da ya tare masa ko ka yarinya ta zo kamar ta zo yin model kamar ta zo ga sassa rauniya kyau ita wallahi haka suke fama su sun dade a wajen ko ba su ga haka ba za ka suna takaicin yanzu me makomar wannan mu'asasa so irin wannan kuma zaka ji shi a ko'ina a shiga soja a shiga ɗan sanda a shiga lecturing a shiga asibiti ko'ina kai ya kai fa mu alfarma yanzu a ƙasar mu saboda lalacewa fa asibitin zaka je ga likita sai amma alfarma na rantsi da Allah in ka je nan shika baka san kowa ba ka shiga magana kafin ka samu ga likita yake sai ka wuni kana kana galantoyi baka sama me zaka yi kuma gashi wai asibiti ne referral facility wanda ake turo mutane daga Niger daga Sokoto daga Ilori daga Kaba daga ina ne ake turo su su zo da cututtukan su da jinyoyin su ba su san kowa ba wani bai taba zuwa Zaria ba ka zo kuma wurin ya zama na alfarma kafin a maka test kafin a kaga likita kafin a baka gado wani ma azurin shi na kusa ma sai ya mutu asibiti ba kenan jama'a balantana admission na university Allah ya kyauta dai ka dai annabi ya ce duk wanda ga wani aiki da ya kamata a ba wani shi ya fi cancanta sai ba a bashi ba aka ɗauka aka ba wani wani daban ce to wannan ya ha'inci Allah ya ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kuma ha'inci ga baki ɗayan musulmai wala hawla wala quwwata illa billah Allah ya kyauta wannan isnadi a cikin shi akwai wani mutum da aka ce Hussein ibn Qais wanda yake maturuki ne asalin riwaya tana cikin littafin al-kamil na ibnu adi da littafin musadrak na abu abdullahi hakim na saburi da kitabul baihaqi shine as-sunan al-kabir wa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala wato yanzu wannan riwayar ma da wancan isnadin kenan ko mun gane me mai wata isnadi cewa inna rasulullahi qala kuma annabi ya ce man masha ila ila sultanillahi fil ardi li yudhillahu wanda ya tafi gun wani shugaba shugaba da Allah ya ba shugabanci a bayan ƙasa wai don ya je ya masa wulaƙanci don ya je ya ci masa mutunci a zallallahu rakamatahu qabla yawmil qiyama to sai Allah ya wulaƙanta shi kafin tashi alƙiyama ma amma zakara lahu min al'azabi sannan da abinda Allah ya tanada mishi na azaba mutumin da yake shugabanci yana shugabancin a tafarkin Allah Allah ne ya bashi kai kuma baka da abin da kake so illa ka wulaƙanta shi wannan shugaban fa koda na wata kungiya ne koda na wata masarauta ne koda na wani harka ce ta mutunci kai kuma kawai fatan ka ka wulakanta wannan mutumin ka ci mai zarafi to ka jira sakamakon ka wurin Allah domin Allah ne dai ya bashi wannan mulkin ba shi ba kanshi Allah ne ya jarabce shi da wannan shugabancin to kuma abin da kake fata shine ka ga ya wulakanta saboda kuma a cikin wulakanta shaku kuma wulakantar gaba ɗaya al'ummar da ke karkashin sa shi yasa kula yake so a dinga yawan shugabanni kyakkyawa addu'a idan kana musu mummunan addu'a kamar kana yi ma kamar kana yi wa kanka mummunan addu'a ne kamar mu shiga mutane gaba ɗaya mu zauna za a fara tafiya sau ne ce jama'a to Allah ya sa direban nan ya ta bacci ya Allah ka tawo ka tawo da direban nan gajiya direban nan Allah ka kasa ya ga hanya a wannan da akwai wanda zai ce amin ai nan da nan za a fita da kai a cikin mota a fara dukanka kama haka kama haka ya zama ruwan dare kuma ana ganin wanda yake yi ma shine jari shine ya san abin da ya kamata shine ɗan kishin ƙasa shi sa ga yana uba suke ta ƙara kirkima wa sultanullahi kitabuhu wa sunnatu nabiyyi yace sultanullahi shine littafin Allah da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato wanda yake bin Qur'ani yake bin sunna yake aiki yake kwatantawa to yana cikin yana yana karkashin sultanullahi wa haddathana al-muqaddim shine malam Muhammad ibn Abi Bakar kin qala haddathana Wahab ibn Jarir وهب ابن جرير ابن حازم ابن زيد الأزدي أبو العباس البصري كم أن يعلى ابن حكيم دقى يعلى ابن حكيم الثقفي مولاه وانا يظن قصب بصر أصلا إيش متم مكة يعني هذا ديسي أشكال بخاري دا مسلم دا أبو داود دا سيد ابن ماجه بند الترمذي أن إكرمة أن ابن عباس قال يتي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله يفتح في مرضه الذي مات فيه a rashin lafiyan da ya mutu a sanadiyar rashin lafiya wato ciwon sa na ajali kenan sallallahu alaihi wasallam asibar ra'sahu bi kharqat ya sanya wani dan hankici a goshin sa ya jika hankicin yana sawa a goshin sa dan ya rage zafin zazzabin da ke jikin sa fasa'ada al-minbar haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hawo minbari fahamidallahi wa asna alaihi ya gode wa Allah yi wa Allah yabo da jinjina yayi inna alhamdulillahi kaza kaza kaza kaza thumma qala sannan yace ayyuhan nas ya ku mutane laysa ahadun amanna alayya bi nafsihi wa malihi min abi bakr ibn abi quhafa yace wallahi babu wanda ya cancanta ya iya mun gurin arzikin sa kama abubakar wato duk wani wanda ya min wani abin arziki na biya shi banda Abubakar wani yana nuna karamcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karimi shine wanda an mishi alheri baya fasa faɗi mun sha jin da annabi yake yaba wa Khadija yake yaba mata yana ambatanta yana mutunta danginta da kawayenta yana masa Aisha tilawar irin halin kirki da alkhairinta haka yake haka har ya yaba ma wani ma mutum wanda kafiri ne shine Mut'ab ibn Adi yace da yana nan yace ma waɗannan kafirai da aka kama Badar yace da yana nan da in ya roƙe ne yace in saki ku da sai in saki ku saboda ya taba annaba alfarma annabi ya tafi Taifa ya dawo za a ci mai mutunci yace ba a yi sama wannan haka ake son mutane su zama da da karamci kaka zama la'ini la'ini shine wanda za a yi ta maka alkhairi amma baka gani sai dai ka dinga yada sharri da fitina ka dinga kawo bala'i a cikin al'umma wannan lu'um ne ba halin kirki bane shi sa hali ne mai kai mutane wuta haka annabi ya ce game da mata da annabi ya ce mata na gan ku da yawa a wuta me yace suna shirka ba shirka ce suna yi ba ba sa sallah ba sa azumi wannan lu'umcin ya faɗa shine miji ya ta kyautata miki ya ta kyautata miki rana ɗaya wani abin da bai dace ba ko wani abin da yake khilaful aula ko wani kuskure sai ki manta da duka alkhairansa ki ta ci masa mutunci to wannan lu'um ne shi ke kai mata wuta to ba mata kadai ba har maza idan ka zama la'ini wanda baka san alkhairi ba kaza ta ci ta goge bakin ta ake cewa ko to zaka iya samun kanka a cikin babban hadari shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana yana yana yaba alkhairi duk wanda ya mai alkhairi sai ya yaba mushi sai ya ambata ya ce wane ya mana alkhairi mun gode yayin da yayin da mu kuma ya zama yanzu idan wani maka alheri ka ambata sai a ce kana bambadanci mutane suna canza ma'aunan rayuwa jama'a idan wani maka alheri ka ce kai wani ya mu alheri jama'a ku taya ni godiya sai a ce wai kai bambadanci alhalin kuma shine halin kirki haka jama'a kun ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wanda ya mini muwasaci da dukiyarsa kamar dan gida abi kuhafa shine ya musulunta ranar farko da annabi ya ce mishi kai eh ni fa Allah ya ce yanzu ne wa'azi fa anya abin da mai yiwa ne kawai ce ni na ma yadda kawai ce ya yadda kafin annabi ya mai tayi musulunci ce na yadda shine annabi sallallahu alaihi wasallama yace Allah ya ce na yi hijira kowa ya tafi amma ni in jira kuma na roke shi cewa da kai za mu tafi yana jin haka tun kafin wata uku da lokacin hijira yace ina jiran Allah na ya bani isharar ran tafi sai na bakar ya je sura kuma na musamman guda uku ya zo ya fara korar da su akan wahalar doguwar tafiya zuwa don annabi ya ce mishi Allah na ya umarce ni zan yi hijira zuwa wani gari mai nisa da duwatsu da dabinai Madina kenan to naka sai sura kuma ya ba su fara ba su horo na musamman ya fara yin wani asusu na musamman na wasu kuɗi na musamman ran da za ta fi kai cewa annabi na riga na shirya mana ga kuɗi wanda za mu bukata ga ga abinci an busar da nama an busar da gurasa wanda za ta daɗe suna amfani da ita an yi preserving ɗinta da wannan kudin suka biya kudin wanda zai musu hanya inda su kwana a waje da wannan kudin za su biya da wannan kudin ne da aka isa Madina ana zuwa wajen siyan filin da za a masallaci ana gama da Annabi ya ce saminun ya bani najjar sai na Abubakar ya ce ga kudin a biya da ka biya kudin masallacin da aka masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Umar ya ce nayi nayi ina so nayi kafada da kafada da Abubakar a wajen aikin alkhairi yace amma na kasa tiran da na kawo rabin dukiyata shi kuma ya kawo annabi ya ce mishi me ka kawo yace duka abin da na mallaka yace da gobe zan ƙara gasa da shi shi ne annabi yake yake yake sake fadan falalar sayyidina Abubakar yace babu wanda yake da falala irin wannan shi yasa nawo yake cewa hadhihi manqabatun azimatun li Abi Bakr lam yushariku fiha ahadun min as-sahaba ya ce wannan wata falala ce sai na bakar wanda babu wani mutum guda ɗaya ya tare da shi a kai walau kuntu muttakhidan minan nasi khalilan annabi ya ce da zai rike wani mutum a matsayin babban aboki da takhassu ababakar khalilan ila abakar ne walakin ukhuwatul islam afdal amma yan uwantaka musulunci ta fi falala suddu kullu khawqatin fil masjid illa khawqata abi bakr yace duk inda wani rami yake a masallacin nan wata kofa to a toshe ta amma a bar ta abubakar layin da masallacin manzo Allah yake kona sabi sai masa kofa daidai sai tillayin gidansu da aka kofofi sun yawa sai annabi ce duk a toshe su amma abubakar abin mai tashi saboda alfarmasa sanan sai na ali shi ma an ban mai tashi saboda shi kuma daga cikin gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake to wannan ta abubakar din har yau tana nan duk gyaran da aka masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana nan sunanta babu abubakar ma ta kashe ta ba saboda wannan umarnin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ake nufi da khalil kamar yadda al-khalil ala wazn fa'il min al-khullati al-khulla ita ce al-mahabbatu al-khalisa kauna wadda take ta kai ta kawo wato al-muhabbu alladhi laysa fi hubbihi naqsun wala khalal wanda babu wani shakin a cikin kaunar da kake mishi to shi kuma irin wannan guda ɗaya ake ma wannan kauna mutum ɗaya ko abun so ɗaya za ka iya ma wannan ƙaunar to shi kuma zalla sallallahu alaihi wasallama Allah ya riga ya rike shi wannan abun ƙaunar shi ma ya rike Allah abun ƙauna saboda haka da zai yiwu a sa mutum na biyu bayan ya saka ƙauna Allah ta cika zuciya shi da irin wannan matakin da ya sa wa to amma ba zai yiwu ba wasu kuma suka ce akwai ta fasara da aka yi cewa ma'anan shi law kuntu muhassisan ahadan bi khaslatin min khisalil islam dunan nasi la khassastu ababakar da zan iya keɓance wani in biya mai wani karatu ko in gaya mashi wata falala daban da ta shafi musulunci banda sauran mutane da abubakar zan yi wa haka wannan fasara wasu malamai sun kawo ta amma fasara ce mai rauni saboda ka abin da ya hana shi kamar yadda malamai tumatul ahadu yake cewa yace wallazi mana'ahu min dalika anna khillatar rahmani la tasa'u mukhalata shay'in ghairi kaunar Allah dake cikin zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba za ta bashi dama ya kaunaci wani daban ba irin wannan matakin kaunar shi sa kamar da ibn ibn qayyim yake faɗa cewa in kaga mutum ya kaunaci wani abu har wai dan ya rasa abin na duniya ya shiga cikin tashin hankali ya kasa zuwa ya kasa tsaye to haka baya faruwa sai sanadiyar cewa babu kauna Allah a cikin zuciyarsa idan kaunar Allah ta zauna a cikin zuciyarka babu abin da aka sa a duniya ka shiga cikin damuwar tashi hankali wani ma akan mace dan an kasa shi wani akan mukami wani akan wani abu na duniya sai ga yana nema ya haukace wani sai an ta mai allurai wani sai an kashi gidan mahaukata wani sai an ta mai tofi a ce aljanu sun shige shi saboda ya rasa wani abu na duniya saboda dama zuciyar shi wofantacciya ce daga kaunar Allah madaukakin sarki shi yasa sai ya zama wani abu da ya rasa ya zama mishi tashin hankali ya zama mishi bala'i Allah ya kyauta a wasu malamai sun kokarin su magana akan bambanci tsakanin al-khulla wal mahabba kaman zaka ga wannan ya kawo shi al-qasalani da da, da Amaduddin al-Aini da An-Nawawi duk sun kawo maganganu ne masu tsayi wanda ba nan ne mahallin su ba wannan hadisi hadisi ne wanda yake sahihi ba shi da illa ko misqala daratin yana cikin sahih bukhari tun a farko farkon ma sahih bukhari cikin kitabus salati ya kawo shi ya kuma kawo shi a can gaba haka nan al-Imam an-Nasa'i a cikin al-Kubra haka nan al-Imam Abu al-Qasim al-Tabarani a cikin al-Mujam al-Kabir haka nan Ibn Hibban haka al-Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin musnadin sa haka wasu malamai mabambanta waɗanda ba wannan ba dukkanin su sun ruwaito shi hadisi ne tabbatacce daga cikin manaqib na Sayyidina Abubakar dan gidan Abu Quhafa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata anan za mu saurara a nan tsawon lokaci ne kuri insha Allah sai Allah kai mu darasi na gaba sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh